عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على كل صلاة kafin komai na ita da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kowa mai komai ne sake nuna mana wannan wata mai albarka wanda ke da tsaye da dukkan alkhairi da mafiya a cikin musulunci gafara na zunubai rahama ‘yantawa daga wuta zuwa aljanna ya samu na ƙaho muna godiya ga Allah da nuna mana wannan wata albarka ta wata cikin koshin lafiya na fata Allah ya mana da goma shi da samu dukkan wani abu da ake nema a cikin wannan wata na biyu muna marabtar manya-manyan baki wanda muke tare su a wannan farfajiya mai albarka mahaddata alƙur'ani musamman shugaban kungiyar alamomi na local government a ranar mutala na tare da shi a ranar mutalawan da kuma mataimakin da ya harba tabba kan ɗaya daga cikin manya-manyan alamomi na nagari mai mai ga ya harba tare da shi da shi na tare da zuwa misali zuwa ma mutane sun yi da shi a kai ga kamarin muna kuma tare da wanda ya haɗa duka biyu ga ƙwarari ne kuma ɗaya da jagorori a wannan gari mai albarka a rama an tsani kuma na yi kuma kuma masallacin juma'a na goma na biyu ako sannan ga shugaba na tafiyar yan uwa Mr. Brad Women Northern gani na mu ina tare da shi wani wuri da dattawa irin su iyayen mu malam babba da suka koma mu da can ina yin tsarar ma ya zauna ya ce ya fito da kan jira kuma da ba shi ne ke zauna to da girman alƙur'ani ke sa aka ake ba da kuma su zauna su da girmama alƙur'ani ne da ke ɗauke da shi Allah wa kuma ba mu albarkan alƙur'ani sauran mahalarta gaba daya kowa da sunansa da zakinsa da aibinsa ina kai suna murna da zagayowar wannan wata mai albarka wanda ko ina da ko ina a fassara wannan alƙur'ani mai girma wanda Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wannan alƙur'ani shi ne sakon gaba ɗaya da aka aiko shi da shi zuwa gare mu sai ya zama al'adar mu ne ta ƙasar Hausa idan Ramadan ta kama wanda da aka saukar da shi alƙur'ani shahru Ramadan da zai kun zira zai Qur'ani to sai a ana fassara wa mutane da Qur'ani din saboda su san ko sun ko fahimci sako da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gare su da shi saboda haka insha Allah za mu ci gaba da wannan karatu kamar yadda aka dauko tun shekaru mun faro da farko fakara mun zo daidai wurin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda farkon suran aka yi magana na muminai aka gama aka shiga maganar kafirai aka gama aka zo kuma aka shiga na munafukai aka yi tattauna ta kafin nan sai aka shiga kuma mas'ala ta kiran dukkan mus- mutane gaba daya zuwa ga kadaita Allah subhanahu wa ta'ala to ai karatu ya ja har an shiga izo na uku to za a dan ana mana surar an fara eh, mana signal na karewanta to za a dan hararo abubuwan da aka tauna su a farko kamar yadda ake cewa kanun labarai to eh, sai aka yi mana magana na eh, wato eh, aka fara da kafurai da aka yi bayanin kafurai aka zo aka yi bayani na musulmai don farko in ba manta ba a karatun da muka wuce immediately kafin a rufe karatun bara mun yi magana a cikin mutane akwai waɗanda su ba su san wani du- ba su san wata lahira ba duniya kadai suka sani suna roƙon Allah ya ba su ita ita kadai shi yasa saboda duniya ba ta kai kamar auren Allah ba bai kira ma sunan abin da bai yi abin yadda su musulmai suke yi ba wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya kawai sai- sai aka shi wa ma lahum fil akhirati min khalaq su a ba su daga cikin duniya suke so ba sa son lahira ba su santa ba to shi yasa ba faɗin menene nau'in abin da suke so ma a duniyan ba ma kawai saboda duniyan Allah bai dauke ta eh, wato a komai ba musulmai su kuma su ne wanda suke cewa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar so kuma sai aka faɗi irin abin da suke so duniya da lahira ɗin duka kyakkyawa suke so duniya Allah ya musu mai kyau lahira ma Allah ya musu mai kyau to da aka gaba aka tattauna aka dan sake layin kaɗan aka kawo maganan aikin hajji to sai aka sake ɗauko waɗanda su ne su kuma gasket akwai musulmi akwai wato wato kafuri akwai kuma munafiki shi yasa su mu'minai Allah ya musu sura su musamman kada fa al-mu'minun gabaki ɗayanta suranta surar mu'minai su ma arna kafurai Allah ya musu surar su mai zaman kanta qul ya ayyuhal kafirun munafukai su ma Allah bai bar su ba gasket din kenan su ma sai Allah ya musu tasu mai zaman kanta idza ja'aka almunafiqun to haka Allah ya raba hun gida uku amma su waɗannan kafurai ne su ma amma matsorata domin akwai kafurai jarumai su ne irin su Abu Jahil su Ubbatu ibn Abi Mu'ayyid su Asib ibn Wa'il da makamantansu wayannan kafirai ne jarumai sun fito fili sun nuna kafircin su a fili duk abin da zai same su ya same su tun a duniya ma shi yasa suke fita a kafsa da su a yaki ko a kashe ko su kashe to amma wayannan matsoratan kafirai ne su eh, munafukai suna dan dungurawa kamar yadda musulmai suke yi da sunan sallah har jihadin suna zuwa sai dai sukan eh, sukan dawo matsala in su je ziya- jihadi su karya wa manzon Allah yaki sallallahu alaihi wasallam idan ka dubi yakin Uhud ai su ne Abdullahi ibn Ubay ibn Salul qabbaha Allah wajhahu shi ya karya yakin ya lalata shi lokacin da manzon Allah ya zo Qur'ani ya ba mu labari wa in gadawta min alika tufawwidu min maqaidil qital ya zo da kansa alaihi salatu wasalam ya fito daga ɗakin nana Aisha ya tako da kafa rundunan mayakansa suna binsa ya zo aka yana shishirya sojojin da kansa ya gama tsari kamar yadda dai muka karanta muka sani in manzo Allah ya gama shirya kiw abin nan eh, eh, kiw na mayakansa in ka ga abun za ka ɗauka shaho ne lokacin da yunkura ya tashi da fuffuka ɗin nan haka tsarin rundunan sojojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su wato kiw din su yake fitowa yana yin maiman maisar magdam ya gama tsari ya zo ya ajiye wasu kamar mutum hamsin akan dutse jabal rumat jabal ainihin ake kiransa amma ana kiransa jabal rumat ya ce ku ko da za yaƙi zai yi nasara ban yadda ku bar nan ba ko yaƙi zai taɗe ya lalace ban yadda ku bar nan ba kuma kar ku kalli inda muke ku juya ku kalli baya kuma duk yadda kuka ga aka yi nasara ban yadda dai ku bar nan ba kuma duk yadda aka samu akasi ban yadda ku bar kai annabi ya ce ko da za mu ga arnan nan suna mana taɓa kamar yadda shaho ke taɓe ɗan shila to ban dai yadda ku bar nan ba saboda irin satage na sayyidina rasulullahi sanin kan yaki ya sani za a iya zagowa ta baya abu su kofar rako shi yasa ya daure bayan da wa'annan sojojin ya nada musu shugaban su Abdullahi bin Jubair radiyallahu anhu shi kenan aka je aka fara yaki ana yaki ana yaki kai Abdullahi bin Ubayy ibn Salul shugaban munafikai sai ya zago ya zo samu wa'annan da yaki ya nasara yace kuka mu wai yaki kuka zo ko kallo ne ga nan musulmai sun yi nasara ana ta sassare an ana ibon ganima kuna tsaye a nan yaƙi kuka zo ko kallo har a kwashe ganima ba ku samu komai ba yayi ta rudin su yayi ta rudin su har yayi nasara a kan wasu suka yi karkato hankalin su ya dawo kan maganar da yake Abdullahi bin Jubair ya ce kar ku kuskura ku saurari mutumin nan idan muka kuskura muka sauka da kan dutsen nan muka saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ji abin da ya gaya mana yace wallahi saba manzon Allah a zaman gida ma ba karamin bala'i bane lalle saba manzon Allah a filin yayi abin duk da ya faru muka dawo yayi yayi ina Abdullahi bin Ubay yayi nasara ya ja ya bar mutane ƴan kana shi kenan shi kuma Khalid ibn Walid radiyallahu anhu lokacin bai musulunta ba da ya ga haka sai ɗebo sojojin mahaya na arnan makka ya zagayo ta baya yan mutane kaɗan da suka bi umarnin manzo Allah suka ɗin su sauka din sai suka zo suka musu kwaf ɗaya gaba ɗaya aka musu kisan mummuke aka shahadantar da su gaba ɗin bai ishe shi ba sai sake cewa wannan abun ma ni na ɗauka yaƙi za a yi ashe ba yaƙi ba ku zo mu tafi kawai gida mu tafi kawai ya yi ta jan irin mutane ku zo mu kawai mu koma wai ya karya mu za Allah yaƙi ya yi ta jan mutane shi kenan har ma ƙur'ani ya sauka yana ce masa ai ko ba za ka yi yaƙi dan Allah ba ma ka yi mana ko don kariya ga Madina dan arnan nan suka fara mana suka shiga da ƴaƴanmu da matanmu duka ba wanda zai tsira har naka me yasa ba za ka yi yakin ko don kwace ƴancin Madina ba to saboda haka dai ya ja mutane wajen ɗari uku a takaice dai karyawa manzon Allah yaki to su munafukai sun fi wahal da musulunci akan arnama saboda suna tare da musulman dama manya-manyan su akwai shi wannan da na faɗa babban munafiki shugaban su akwai kuma Abu Amir Al-Fasad shi yana waje da Madina ne yana aiki Abdullah bin Ubay kuma yana cikin garin Madina yana aiki na rusa musulunci ma'ana to haka suka rayu Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Huzaifa dukkanin munafukan Madina maza ɗari uku da wani abu mata ɗari da wani abu kaf san da ya gama su sunakin su wane munafuki ne wane munafuki ne wane ma munafuki ne dukka san da ya gama su sunakin su har cikin sabai wani su manya ma daga ciki za ka gwani ya jashi wane in ce ne ba na cikin wani da annabi ya kirganta da subhanallah haka ciki har ya zama manyan sahabban nan na kusa da ma'aiki bayan wafatin ma'aiki idan suna so su gane mutum munafiki ne to idan aka gayyaci jana'izan wani bayan ya mutu suka ga zai fa bai je jana'izan ba to automatically sun gane munafiki ne dan baya zuwa ya tsaya kan gawa munafiki saboda annabi karara Allah ya hana shi wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi kar ka yi wa munafiki sallah ya rasu da zai ko ɗaya a cikin su sannan kabarin zama ban yadda ka ka tsaya su saboda haka ne to su ne nan za a tattauna akan matsalar su su munafukai ubangiji ya ce wa minan nasi yana daga cikin mutane man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wanda in yana magana a harkar rayuwar duniya dole ya burge ka Allah ya gaya mu Allah daga cikin mutane akwai munafukai wanda suka kware in suna magana kan harkar duniya dole su burge ka amma fa banda harkar lahira ba su santa ba yanzu za su yi gura-gura gurafun magana a gane su sun kware duk inda munafiki yake ya iya magana haka babban abin da ake gane munafiki ke daɗin baki shi ibn ubayyin din in ka je fadan manzon Allah wallahi za ka ɗauka babu wanda ya kashi kusa da annabi an jima ka dan sai ya tashi ya tsaya sai ya zauna kuma kuma ya zo kusa da annabi yake zama an jima ya tashi ya miƙe ya tsaya muna shaida kai annabin Allah na shahadu innaka rasulullah Allah ya sauko da aya ce eh lallai Allah Allah yana shaida kai manzon Allah ne kuma yana shaida wannan munafikai ƙarya suke iya baki ne haka kamar can cikin surar tasu da aka faje koli aka yi maganan su bidi bidi to an yi magana akan wannan gurin wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu din Allah ce wai zara aita hum tu'jibuka ajsamuhum in kaga munafiki outin din sai ya burge ka ji Qur'ani wa yaqulu tasma' li qawlihim in munafiki zai magana dole ka shaurara saboda dadin baki kawai jama'a mu gode wa Allah mu gode wa Allah jama'a wannan fa shine manzon Allah haka suke in suna gaban Allah gode wa Allah jama'a ka to wanda yake irin wannan ya zama kamar kwando kaga ai dole ka dauka haka abin yake amma ya kulna bi bi alfinatihim ne ma laysa fi qulubihim iya fatar baki ne kadai a wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi Allah ya ce har kafa Allah shaida suke cikin wai kan abin da suke faɗi din har cikin zuciya kai har Allah yana shaida muna mun yi imani da kai mun yi imani da abin da ka zo shi muna kafa Allah shaida shi ne wai shirullah ala malikum munafiki zaka ji yana kafa Allah shaida cikin wato akan abin da ke cikin wai zuciyarsa din haka yake yadda bakin yake faɗi haka har zuciya Allah ya ce ayya wa huwa ala hisab amma su munafukai shi munafiki mai tsananin usuma ne da kai mai tsananin gaba ne da kai ya rasulullah iya fatar baki maulan mushal ibrahim kaulaha radiyallahu anhu a sharhin wannan aya yace nazalat hadhihi al-aya wannan aya ta sauka fi rajulin cikin sha'anin wani mutum yuqalu lahu wanda ake kiransa al-akhnas ibn shuraiq sunan munafikin kenan a kansa ayan ta sauka wannan aya dama akwai wani babban littafi da al-Imam Sayyuti yayi ko da ke ba shi kadai bane malamai da dama sun yi rubutu akan asbabun nuzul to ina da littafin Ali As-Sabuni shi ma yayi ina da shi asbabun nuzul ma'ana duk aya 6666 nan a riwayar mu ta ta warshi ba ayan da ba su faɗi dalilin saukanta ba kowace aya ƙur'ani za a biyo ta daga farkon ƙur'ani sai a ce dalilin saukan wannan aya kaza ne ya faru da kaza da kaza saboda wani ne yayi kaza yayi kaza to ka karanta irin wannan littafin dukkan ayan da ka zo fassara wa mutane to ka san sabab na nuzul naka sai dai wani lokaci sabab an-nuzul yana kididdiga sai zama ya sauka dalili kaza ya kuma sauka dalili kaza ba yana ke diddiga wani lokacin wannan al-akhnas ibn shuraib dalilin sa aka saukar da wannan aya kana munafiqan ya kasance munafiki ne hulwal kalami mai dadin zance gwanin magana lin nabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya iya yana da dadin baki wurin manzon Allah ya zuba da annabi ya halifu idza hadara inda annabi sallallahu alaihi wasallam rantsuwa za ka je yana yi in ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu mu'minun bihi cewa wallahi ina na yi imani da abin da duk Allah ya koka har Allah ya fallasa su ai fa idza laqul ladina amanu qalu amanna in sun gamu da mu'minai su ce mu masu imani ne mun yi imani wa idza khala ila shayatinihim fa qalu inna ma'ahu ma'akum in sun hadu da shaydanu ƴan uwansu munafukai ƴan uwansu sai su ce me ai haba ai mu da ku tib da kaya to haka munafiki ke dama shi fiska biyu mu'minun bihi wa muhibbun lahu kuma sai rika rantsuwa shi masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam fa yudini majlisahu wannan yasa manzon Allah yake jawo shi kusa da shi saboda annabi ya ce umirna an nahkuma bil zawahir wallahu yatawalla sarair an umurce mu muyi hukunci da zahiri Allah shine majidincin baɗini amma da ka bayyana sai annabi ya nuna ka wata rana akwai ran da annabi bai tashi ya ce wane kai tashi kai wane kai munafiki ne kai ma wane munafiki ne kai ma munafiki ne kawai zo ka ga inda ake bari sauran munafikan kowa yana tsoro za a kamo sunansa kamar yadda a cikin suratul munafiqun ne Allah ya faɗi haka suratul munafiqin Allah ya ce yasibuna kullu sayhatin alaihim suna zatan duk wata araduwa za ta faɗo kansu da annabi ya fara nuna ya sai ka ga kowa yana zazzare ido yana tsoro kar a nuno shi Allah ce humul adu su ne haƙiƙanin maƙiyan ka ya rasulullah fa hazarhum ka kiyayi sha'ani su Allah ce qatalahumullah Allah ine musu albarka in ji Allah munafiki munafiki kenan fayudni majlisahu sai annabi ya rika matso da shi kusa da shi ya matso da gurin zaman sa kusa da shi amma daga ƙarshe fa akzabahu Allah tabaaraka wa ta'ala fi zalika sai Allah ya ƙaryata shi Allah tabaaraka wa ta'ala ya ƙaryata shi cikin wannan iyayi da dadin baki da yake yi cewa duk ƙarya yake Allah ya ga mu dan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bayan an fallasa shi Allah ya nuna shi tunda shi annabi kamar yadda aka sani in ba wuri ya yi wuri ba baya fitowa fili ya nuna mutum ko ya ce zai yaƙe shi lalle Allah ya gaya masa ya yaƙe shi amma baya fitowa fili haka ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina wa ghaluz alaihim Allah ya bashi umarni ya yaƙi kafirai da munafukai shi yasa wani sahabi ya ce ya sallah Allah ya ya umarni ka yaƙi kafirai da munafukai mun gani ka dauki makami ka fita an ji an kafsa ina an kafsa ina an kafsa ina amma ba mu taba ganin ka dau makami ka je ka munafukan nan kaya ke su ka kakkashe zo da ba wani kana so a rika kafirin duniya suka ce Muhammadu ya koma fada da mutanensa ne ai su a wurin su wa'annan din wai namu ne shi yasa ake kyalin amma lamarin su ya fi na kafirai muni har alahira innal munafiqina fi darki lasfali minan nar can ƙasa za a sa su kafu a ɗaura kafirai kaga abin ya fi muni kenan Allah ka kiyaye mu da sharri to da aka yi haka ya gane an gane shi ya fice ya bar Madina wa marra bi zar'in sai ya shuɗe da gonakai na sabon manzon Allah na Madina wa umrin da jakkai jakunan su libadul muslimin na sashin wasu daga musulmai fa ahraka zar'a kaman ka jefa misali ka fita wajen jejin mun ka samu bombuna na masara an tara bombi bombi na masara sai dai cici na musu ta kawai duk ya gona musu gonaki sannan wa afaral humra lailan jakunan nasu kuma dabbobin nasu yaje ya bubburma wa cikunan jakunan wuka bubburma musu wuka ya yayyanki agaransu shi kenan shi wannan dai akhnaf din ibn shuraik din ne shi kenan to ga yanayin yadda yake idza hadara inda annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya alarci fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakunu mu'minan sai ya zama mu'mini a wurin yakunu mu'minan muhibban ya zama masoyi kuma sadiqan sadiqan kuma wai masoyin ma na gaske haka yake zama a fadan manzo Allah ya nuna shi mumini ne kuma muminin na gaske wa idza adbara idan kau ya juya baya ya koma wurin mutanensa fara yu'adi ashabahu sai ya zama yana yakan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa yufsid alaihim ya rika yi musu barna qala ta'ala sai Allah ta'ala yace wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil ayati dunya yana daga cikin mutane wanda zai sha makantar da kai zai burge ta maganarsa a cikin harkar rayuwar duniya amma wala yu'jibuka fil akhirati in zai magana cikin harkar lahira ba zai ba zai baka mamaki ba ba zai burge ka ba ko kadan saboda ba layin sa bane li mukhalafatihi la yashqadihi saboda saƙawa da yayi na abin da ya kudurce in yazo zai magana inda a harkar lahira ne to sai ka gane shi saboda wai shi harshe kullum ko kace ya faɗi abin da ba shi ne a zuciya ba in kai garaje yanzu sai kunyata ka a gaban jama'a sai a ji ka furta abin da yake cikin na na zuciya ne da dama wallahi mutum yakan haka sai sai bakin ya sukuta ya kubce sai sake magana sai a ji ya faɗi abin da ba shi ba to shi ne a to haka muna maraba da isowan shugaban fitiyar islam na wannan karamar hukuma namu na kula kalkan gani alaji adamu wa yushidu Allah ala ma fi qalbi yana kafa Allah shaida bisa abin da yake cikin zuciyarsa wai haƙiƙa yadda abin yake akan harshe haka yake a cikin zuciyarsa wai annahu muwafiqun limaqulihi wai abin da yake cikin zuciyar nasa ya dace da abin da yake faɗi ne. Wa huwa alhali wannan mutumin alardun kifani mai tsananin gaba ne gare ka, ai shadidul husumati, mai tsananin husuma ne laka gare ka ya rasu da bayi sallallahu alaihi wasallam. Wani asba'ika kuma mai tsananin husuma ne ga mabiyan li'adawati laka saboda tsananin gaba da yake yi gare ka. هذا هو القسم الثالث wannan shine rabo na hudu wato an yi rabe-rabe an faɗi wato kafurai kamar yadda na faɗa muku an faɗi muminai yanzu kuma an faɗi rabo na uku su ne munafukai almunafiqu ba'a ukhrahu bi dunyahu shi dama munafuki ya tsaye da wato lahiransa ya mika duniya. Allah ya kiyashe mu da haka. Annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam sharrun nasi man azhaba dinahu li dunyaghi mafi sharrin mutane babu kaman wanda ya tafi da addinin sa ya mika addinin sa saboda duniyan wani ta yi kyau yau haka abun ya dawo malam harakan duniya wani yana neman yadda zai samu duniya zai samu wayansu shedanu sai ya sa su suna kaucewa shari'a don ya samu duniya seriously ana yi ya sa su su rika yin da aje a yanko mar kan jarirai ba a yi sau nan ake kamawa jariri a cikin buhu duniya ake nema malam wani za a kira ya tafi da addininsa don duniyan wani ta yi kyau wai abin da ya sa ya ce hakan wai ya samu duniya ne shi wanda ya aikan a aika wani lahira din wani ma jariri da bai ci bai bai sha ba bai taba laifi wa Allah ba ma bai mutane amma a ce a raba shi da duniya domin wai shi din ya samu duniya kai kuma kai aka aika shi ba zai je yayi hakan ba yana da wa'inda yake aikawa su je su da shi yasa annabi ya ce sharrun nasi man azhaba dinahu li dunya ghayri mafi sharrin mutane babu kamar wanda ya tafi da addinin sa ya mika addinin sa domin duniyar wani ta yi kyau na taɓa bada labari a wurin karatu wani mutum wai ko yana siyasa ne sai ya same ni ya ce da Allah na tabbata yana ci na ma yanzu haka don yana bayi da nisa da mu sikar nan za ta kai masa na tabbata ya ce mini yana roƙo duk Allah ya taimake shi a harkar nan da yake yi na siyasa ya ce to in Allah ya bani abin da zan taimake ka zan taimake ka to ha ni ban gane wani irin taimako zan bar ba ya sake min magana ya sake har wata aka kai ga menene za a yi ne ta abinda za a yi kan banda za mu roƙi Allah in abu kake nema mu roƙa ma Allah yace to fa ya dan ƙara dana yace fa duk abinda za a yi fa ko menene ya ba da dama kuma ya yarda nace ban gane wannan kalmar naka ba saboda ban ai sai kai mutum uzuri yace ko menene kawai in dai za a yi shi samu wannan abu to na yi baka dama kawai ka yi shi kawai karka yi shakkan komai na ce sannu Allah na yi mana ha to in ba Allah ba zai bani wannan directive din ai wane mutum ai daga ranar muka raba gari sai kan me kuma zaka tafi yi komai komai inda zaka samu duniya a ba za ka samu tauri na wakil to shine nan Maulana Shawul Islami radiyallahu anhu ya karanta mana sharhi na wannan ayoyi ba a ukura da duniya ku wai za ta walli
ولا تولي سيد الأرجل يفسد فيها ويهلك الحرث والنفس والله لا يحب الفساد وإذا تولي سعي في الأرض يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وبنجد يتي وإذا تولى shi wannan irin mutum in yana gaban ka kam ga yadda yake yayi ta koda kai yayi ta jinjina yayi ta kamba ba sha'aninka amma wa idza tawalla idan ya juya baya ya bar inda kake ya rasulullahi ya koma wurin sauran wada mana in sarafa anka idan ya juya ya barka sa'a sai kara ɗaya kasa sai masha mana ya ta tafiya a bayan kasa filarubbe a cikin gidan duniya da yusuf da fiya domin ya je tabarna a bayan kasa wa yulikal harsa wan nasla yaje yayi ta halaka amfanin gona wan nasla da kuma ƴaƴan dabbobi nasl yana daukar ƴaƴa har na mutane amma kuma yana daukar dabbobi ne ƴaƴan dabbobi kada jina ta ƴaƴan dabbobi a dauka ƴan ƙanana kawai ake dubi a komin girman su ƴaƴan dabbobi ne ko manzalla a cikin kakasin da yake yi ko yana tsokanar sabon su wata rana domin ya ba su samu firi na zama da shi don in ka zama ɗaurarre mai fiskar sharu to mutane da za su zama suna tsoronka shi yasa annabi yake dan tsokanar sabon wani lokaci su ta kawo ƙarar mijinta annabi ta mijinki haka yayi miki to ni kuma duk inda na gani sai na daura shi kan ɗan taguwa ya rasulullahi mijin nawa duk girman sannan akan ɗan taguwa annabi ta akwai ko amala ne akwai wadda ba taguwa ce ta haife shi ba duk girman raƙumi ya ce ai taguwa ce ta haife shi to sai aka gane inda karatun ya rusa to shine nan wa yulikal harsa wan nasla sai ya je ya ta yawo bayan kasa yana halaka amfanin gonan mutane da kuma dabbobin mutane har gobe akwai masu irin wannan al'ada mutum ya je dama su barayin kala kala ne akwai barawon da zai je ya yi sata abun ya amfane shi to kaga dai da ɗan dama-dama akan wanda zai je bunkawa bunguna wuta shi ma bai amfane shi ba kai bai amfane ka ba kai da ka wahala shekara guda kana bautuwa akan abu sai je bunkawa abun wuta kaga wannan tabar bakin gaba ne ba wai don ya je mora ba ne ya halakar kawai to akwai su har gobe sau nawa kana jin ana yin haka malam haka kawai wani zai je ba kasuwar mutane bayan Allah ya je cin nauta wani shago ɗaya sai ka ga kasuwar duk ta ƙone ana yi ko kuma ya je ƙona mutane gari da tsakiyar dare ya je sawa mutane wuta ya da ya sa bukka ɗaya kawai tun da dare ne kan hankara kawai shi kenan haka ko kwanan baya an yi haka a yamma da wurin nan lamba har an ɗauka wasu aljanu da suke a shi wani mugu ne yake an fara da bereben jaye-jaye na addu'o'i da sauransu a ce wani mugu ne yake zuwa yana kunna musu wuta kawai sai ga wuta ta kama kawai malam nan yamba da lamba kindin dutse to haka akwai masu wannan danyen zuciya din min jumlatil fasad wannan yana daga cikin jumla na barna da suke yi ma'ana ba wai shi iya shi kadai bane yana daga cikin barnan da wannan mutum yake yi wallahu shi Allah la yuhibbul fasad baya son barna Allah baya son barna la yarda bihi ma'ana sa shi yace Allah baya yarda da barna aha
وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد وإذا قيل له اتق الله أخذته أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد wannan aya ita take karanta mana hali na yawancin mutane wurin kin karban gaskiya Allah ya ce wa idza qila lahu taqillah idan an ce masa wani kaji tsoron Allah mana fi fi'ilika cikin wannan aiki da kake kaji tsoron Allah ka daina akhazatul izzat maimakon yayi ladabi wa gaskiyar da aka gaya marɗe ya kankar da kai kawai sai girman kai ya ya ja shi kawai sai ji ni din za a gyara wa ni din duk wannan shi yake kawo matsala Allah yana cewa wajen hannu biya wasu taikana ha an fusu zulman wa uluwa yawanci abin da yake lalata abubuwa kenan gaskiya Allah ya ce wajen hannu biya sun san ta ba gaskiya ce amma sai su ja da ita su yi musu a gaya musu su ikarbanta kuma alhali wasai kanat ha an fusu zukatan sun tabbata wannan gaskiya ce aka gaya musu me yasa ne ba sa karɓar gaskiya Allah ya ce zulman wa ulwa saboda zalunci da kuma girman kai ma'ana ashe girman kai shi yake hana ne karɓar gaskiya kuma manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fassara haka ai don da aka faɗi irin wannan annabi yana bayani irin wannan a gaban sahabbai da suka ce to ya rasulullahi kuma ai yawancin mu muna so mu sa kaya mai kyau mai tsada da takalma masu tsada kaza kaza masu tsada mutum yana dan tafiya yana dan takawa kuma an ce kamar yadda hadisi ya ce duk wanda yake da kirman kai ko kamar kwaya komayya ne bai shiga aljanna ba to ya rasulullahi za a kare kenan ita ai baya ji damini ai sa kaya mai tsada ka taɓa ado ba shi ke nuna kai mai girman kai bane ko kaɗan ko kaɗan annabi yana taɓa ado shi ba ko aka aka faɗa a wata riwaya aka ce in ya taɓa ado ya wanka ɗaya manzo Allah ya yayin sai da raƙumi goma sha bakwai ya biya fitan manzo Allah ɗaya ashe kenan manya manyan shaunin da daga gani mutum ya sa alkebban dubu ɗari biyu da hamsin ko dubu ɗari uku ashe akwai inda suka dauko amma kuma wata rana annabi sai sa koma baya koma baya kaya sai sa kaya koma baya wanda ba ta kai ba zai ya guda ma ta ko'ina kowane hannu ka zama wata rana in an ganka a ga gashi nan dai ba irin wata rana kuma yana ganka to imamu abu hanifa yana cewa malamai su ɗinka kaya na mutunci su sa ma manya-manyan hannun riga irin su aramomin nan in za ku ji ki imam abu hanifa a ra'ayinsa ya ce ka yi riga su yi manya sosai hannun rigan ya zama babba yadda za a tsorita jahilai haka ya ce da in ka zo kana kana malami kana ɗauke da alƙur'ani kana sa ba za ka yi dressing ka fito da kayan mutunci ba sai mutanen duniya su raina ka amma da ya ga ka sha wanka malam in kuka mu wallahi bai sai yana ka ba ya wulakanta ka kai ne zaka bada daman wulakancin ayya tunda aka ce ma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zai ma fita daya ka ji irin nauyin fitar malam to yana da kyau abu wani ba haka ne ra'ayin sa yake malamai su sa kaya sosai mai kyau mai tsada saboda jahilai ma'ana jahilai kaji malamai suna ce ma jahilai wawaye ake nufi ba ba wanda ba su karatu ba ke eh ba haka sai na ali ce ba radina kismatul jabbari dina lana ilmun walil juhali ma ha kana nufin wanda ba su karatu wani kaga ba a'a wawaye yace mun yadda da rabiyan da Allah yi mu ya ba mu ilimi ya ba wa wawaye kuma dukiya so wannan kenan akhazatul izzatu zaka ba girman kai bane sa kaya mai tsada da sauransu kamar yadda manzo Allah ya ba su amsa in gaskiya shine girman kai annabi ya ce musu basarul haqqi wa ghamdun nas abu biyu shine girman kai duk wanda yake da su to yana da girman kai ya shiga uku kuma girman kai duk wanda ya sa yi kan girman kai to rigar Allah ce ka ka sa taguwar Allah ka ga yadda zai wujijjiga ka yi babu wanda ya kai Allah kishi na hadararsa ka sa rigansa Allah shi ne almutakabbir mai jin girma fasarar almutakabbir kenan mai jin girma to sai ya ga kana jin girman kai ma kana shirin ka dawo Allah na biyu kenan yanzu zai lalata ka da ka daga kai Allah zai don kofar haka ya faɗa man tawadu a inji manzon Allah rafa'ahu Allah duk wanda ya kankan da kai Allah ya rika daga shi kenan wa man takabba wanda kuma duk ya daga kansa wa ba'ahu Allah Allah zai don kofar da shi ka saboda haka annabi ce batarul haqqi in gaskiya ga mutum gaskiya yaki to wannan yana da girman kai duk wanda za a ga gaskiya bai kasa da kansa ba ya karbi gaskiyan hannu hurhudu ya kara biwa kan biyu yana da girman kai haka kuma rena mutane duk mutumin da yake rena mutane to girman kai ne yake jawo rena mutane kana ganin kowa bai da riga kai ne kawai bai riga e kowa kana gani bai da riga wani da wani ne kawai kake ba su harkuma wani haba kai lafiya masha Allah lafiya yana miƙa wani wai bai kai ka mika masa hannu ba wa ya gaya ma sannan gayya ma wai sai wani da wani ne zai gayyace ka kace saboda ka isa kai dai annabi kuma wa hawa ya ti liman da duk wanda ya gayyaci manzo Allah amsa ina ko arne ne a baka gani bane kafirin nan Ukbatun da Abi Mu'aydin ya shirya abinci yace yana gayyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce na sani an ce min kana son lamari na ka zo ka shirya dina ka ce yanzu ni ko gaskiya baran baran zo bai baka karbi addini na ba yace haka ne Muhammad ka ai kuma in baka zo ba na riga na ya hada cewa na sani zan gaje ka ba ka zo in baka zo ba ai lahi da uku yace to shike na ga min ya za ni annabi ce sallallahu alaihi ya fada ya musulunta annabi ya ci abinci a gidan an ji ba kadan kawai sai Abu Jahl da suka ce ka ji kunya kai asara suka rika su gashi lokaci ɗaya fita suka fita shi shi ne Allah ke bada labari wa yamma yamma afu wal walai ya ku ya laifin takattu ma'ar rasuli sabila ranar da wanda ya zalunci kansa ubba da na ibnu abi mu'ayyid zai ci jiya da alakira yace ina ma da na kamo hanyar nan tare da annabi Muhammad yadda na karba da mun tafi tare لقد ذلني عن الذكر بعد إذ جاءني kiɗan kenan ya zama da ni gabarin zikiri bayan ya zo ne wannan da shine girman kai shine kin gaskiya da kuma rena mutane mutum kar ya rika rena halitta na mutane ce sai wani da wani kawai kake mu'amala da su wani in yazo in ka fito kawai ka ganshi ma ka juya kawai kai baka da lokacin sa ba haka manzon Allah ya yi annabi yana girmama halitta sallallahu alaihi wasallam an zo lokacin da mutumin da sanda ya watanni yana so ya ga manzon Allah sabbai suna cewa ba su yadda ba in sun zo in ya zo su hana shi saboda wai me yasa wai kawai bai da kyau ya mummuna ne halittar da ba ta da kyau wai ba sa so annabi ya ganci ko ran sai ba ta ya ji bai ji dadi ba saboda tsawar muni mutumi shi kuma ya kullun sai ya zo a hana shi kullun wata rana sai ya je ko ya fiskanta kan so an kara kawai gashi sai gashi gaban manzon Allah ya yi fuskar sa annabi ya gan shi ya rasu da Allah yanzu zan shiga aljanna ko anya farkon magana da annabi ya sa kan da ya kaje wannan tambaya ta yanzu na muri na yayi yawa ya zama wata da wata ni na neman appointment da kai ya rasu da Allah ya zan yi ya zan yi da wannan muri na annabi ya ce aljanna za ka tafi bare ma ka gani bare ma ka gani annabi ya ce waye ina so a duba min waye ne a garin nan yake da yadda ta fi kowa kyau a madina aka ce yarwa a yau kan alƙaluma suka haɗu babu kamar yarwa ne a dai kyau annabi ce to ka je kai sallama ko kan gidansa ka ce ni annabi muhammad la ba ka yarsa ka je sallama kuma sai aka yi dace yar ita ta leko ta ganshi ta yi ba ta je ta gaya baban ai wallahi wani mutum ne irin mutum ne wani yana baban yana zuwa suka gaisa sai aka eh annabi Muhammadu ne ake ni ya zama su ne kalle da ya bani yar ka kana da ya mai suna eh to ya bani ta kace kai kai wa ne kai kai wa ne kai ya duk da haka ko idan tura ya kama hanya kawai ya koma wurin annabi ashe yar tana rada tana jin babanta da wannan mutum da baban ya shiga ya ce baba ka ga mutumin na ya tafi karfa ya je kila da gaske ne ya ga manzo Allah Qur'ani ya soko ya ta zagin mu har alkiyama ta tsaya ana karanta mu cewa mun ibin manzo Allah ai sai ya tuka da ku yana zuwa mutumin ya iso yana mero manzo Allah statement na yanda suka yi ya zo ya samu annabi ya ce to me za ka gaya min kuma bayan na yanke hukunci ka ce ba zai yi ba hukunci na ba zai yi ba me za ka gaya min kuma ya ce ya rasulullahi wallahi da mu kanmu da ƴaƴanmu da matanmu da dukiyoyinmu da gidajenmu da kominmu naka ne kai duk abin da ka gana ma da shi annabi ya ce to na ba shi ta kawai an gaba ka je ka ce Usmanu ya baka sadaki ka je ka ce Abubakar ya baka laifi ka je ka ce wani haka annabi yake bada fadi ya je har hada dukiya ya gama hada kuɗi masu tsadan gaske za za a yi hidiman biki kawai sai aka kada gangan yaki ya ce na wani angwanci kuma kawai sai je so makani su sulke rigan bulletproof din nan da garkuwa da kayan yaki ne kawai ka san kayan yaki kuma ne ke da tsada sai ya farar da kudin auren ya je ya hau in garman doki ya so doki ya yi irin ina rawanin wato abin da din nan mutanen Nijar din nan buzayen nan ido kaɗai za ka gani ba za ka taɓa gane waye wani kawai ya shiga sa alaman da sabai suka sa mayaka aka tafi yaƙi Allah yi kuma sai a yayi ta jihadi sai kere kayuka yake kawai annabi abun ya kyau ya ce kai wancan wani jarumi ne na samu ya kace ya rasulullahi an mun kanni ai ba jima ba sai ya shahada shi ma ka kashe shi manzo Allah sai tsaya yana kallo yana kallon sa yana murmushi yace dazun nan suke ma yashi akan yar mace ta duniya gashi gashi nan yanzu matan hurul aini ne suka zo tariya magana ta kare ba ta fi aljanna har ma kan aljanna sun zo karban manzon Allah saboda haka kaga maganan koma baya na kyau ba shi ne ba ko duk munin ga in ka bi Allah da manzon Allah ka so shi shikar magana kare kawai saboda haka ɗan uwa mu kiyaye kanmu da girman kai kar mutum ya kuskura ya zama mai girman kai wato zai halaka duniya da lahira a kazafin izzatu wato in an ce ji tsoron Allah a nan aka ce ko da alƙali ne kai a kotu kawai sai kana cikin shari'a wani ne kake yau shari'a sai ce alkali ka ji tsoron Allah ba saboda ya ga zaka ya sani shi ne mai gaskiya sai ya ga kawai alkali yana kokari shirya zai zai masa aika aika sai ce ya alkali ka ji tsoron Allah ba to abin da aka ce dole alkali yake Allah ya mana arzikin tsoron Allah ne da haka aka ce alkali yake a shari'a ba ka ce ni din za ka ina ɗan sanda ku kai ni shi bayan kanta yau za kotu za ka rera to har a gaban alƙali ka samu ka gaya mana ji tsoron Allah a sharhan nan shi Ibrahim ya ba mu labari wata mace ne ta gaya sai na umaru kan ji tsoron Allah wai ya ce daga yau sadaki kaza kaza kaza kaza kaza kar da wani ya kuskure sake daurawa akan yadda annabi ya yi wa ƴaƴansa aure sadakin sa kar ya haura wata mata ta ce umaru ka ji tsoron Allah sai ga sai namu ya faɗi ka sai na kuka hukuncin sa aka saboda ladabi wa girman Allah da take ji tsoron sa a mu nawa za ta kaji tsoron Allah wani a kun Allah mun samu haka saboda wani ta ba shi wai ba zai ji tsoron sa akazatul izza to da an ce ji tsoron Allah sai girman kai ya tashi hamalatul unfa sai aka karantanci ya fiske shi والحمية لكم حمية إلين إلين تجاهلية إلنا على العمل أكن أي كن زي إن أنت أورم الله ما سيك آه سيك آه أكن كن دا أنا تنانية فري سيك حكش وعيك والعياذ بالله تلسني سبودا سابو الذي أمر باتقائه ودا كاي masa umarni da yake yayi kansa da wannan irin sabo ne fa hasbuhu to wannan mutumin da yake ji yana da girma shi yana da girman kai ya fi karfi a gabar gaskiya ya bi to ya sani fa fa hasbuhu wanda zai ishe shi jahannam ita ce wutar jahannam kafi za ta ishe shi insha Allah wala bi sal mihad kuma in dai mutum aka ce ya shiga wutar jahannama shimfiɗin nan da Qur'ani ya faɗa ya zama shi ne shimfiɗar sa lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim gamash in da ya tabbata haka ne shimfiɗar sa wutar jahannama sama wuta ƙasa wuta katifan wuta bargon wuta kai bisa ne tir da irin wannan shimfiɗa Allah raba mu da ita al-firash ma'ana shimfiɗa ta jahannama jiya Allah la yuhibbul fasad ubangiji da dai baya son fasadi subhanahu wa ta'ala baya son banna a bayan kasa lafiya ma fasadu hadal munafiq musamman ma especially irin barnan wannan munafiki akhnas da muka faɗa a baya fil harb wurin lalata amfanin gona wan nasu da kuma ƴaƴan dabbobi لأن الله تبارك وتعالى domin Allah tabaraka ta'ala lamma khalaqa Adam yayin da halitta Adam wannan shirin shi Ibrahim yake mana shi radiyallahu ta'ala wa anzalahu ila ila al-ard ya sauko da annabi adamu zuwa ga duniya wa jalahu khalifatan fiha ya sanya annabi adamu khalifa a cikin duniya din allamahu al-hirafa sai ya koya masa sana'o'i iri iri allati ya'ishu biha auladuhu sana'o'in da ƴaƴan adamu din za su rayu da su fa kana hirfatu adam al-harf sana'ar annabi adamu dai da ya shahara da ita shine noma alayhi salam wallahu tabaaraka wa ta'ala wada albarakata fi an-nasl wa fi al-harb Allah tabaaraka wa ta'ala ya sanya albarka a harakan kiwo da kuma noma Hausawa ma sun yi gaskiya da suka cewa noma tushen arziki ko wallahi da gaske ne kar ai noman mu ga sauran sana'o'i za su sai an yi noman ake sayo ake samun jarin da za a yi sauran sana'o'i har riga wannan in ba a yi noma ba ka daina sawa malam auduga ai noma ta noma ta ake kafin a je a yi riguna da barguna da su fa hiya aktharu fi hadhihi al-ashiya'i minha fi jami' al-ashiya'i al-ukhra wato ita albarka ta fi yawa a cikin harkan noma da kiwo sama da sauran abubuwa wanda ba su ba albarka ta fi yawa anan idza ta'ammalta idan ka sa lura kai mai jin wannan tafsiri tajid annan nasa aktharuhum la yazra'una zaka tara mutane mafi yawa ba sa noma ai ko anan yan ce wanda suke noma za a ware ai su da yan kadan shin ne dai kawai namu amma masu yin noman kabuci kam su da kadan ko فالقليل منهم هم الذين يستجلون بالزراعه kaɗan daga cikin al'umma su da suke shagaltuwa da yin noma. Wallazina yastaghiluna bizira'ati la yastaghiluna illa bi ba'd awqati. Wanda ma suke shagaltuwa da yin noman ba wai fa shekaran gabaki da suke mamaye shi da noma ba. A wai ɗan lokaci ne kawai ake yin noma damuna. Ko ɗan watanni kaɗan haka. Wa ma haza tare da hakan ɗan ƙarancin lokacin da suke ɗan tsayawa su yi noman. Taral insana za ka ga ɗan adam a ko ina yake la ya akulu illa shay'an madru'an. bara ya ce ba sai wani abu da nomin ne duk wanda da ya ɗebo cokali ko loma na hannu zai jefa a baki to noman abu a kai ko kuma su ne kaɗan wanda ba sa noma wanda suke noman laula an Allah tabarak an zalal barakata fi zar'i ba don Allah ya sanya albarka ya saukar da albarka a harkar noma ba ma amkana haza da hakan ba zai yiwu ba a ce wanda ba sa noma su suka fiyawa masu noma su ne 'yan kaɗan amma duk wanda yanko loma loman da aka noma ne haida ba zai yi ba inda ba don albarkan da yake dauke da shi ba shi noma wa ja'ala albarakata fil hayawan kuma Allah ya sanya albarka a harkan dabbobi da muke kiwo din al-ganam wal baqar wal ibl tamakai shanu da kuma raquma aktharul alati bi hadhihi al-an'am la talidu fi sanati illa marra mafi yawa na lokuta wa'annan dabbobi da aka kirga ba su haihuwa a shekara sai sau daya daddar shanu yake haihuwa sau daya a shekara wai za waladat idan ma ta aihun waladat waladan wahidan sai ka ga haifi dada wai za talaba idan kuma ya saba tunda ba al'ada bane shanu ya haifi biyu in ya saba al'ada to waladat waladaini nan kuma yake ga ta haifi har guda biyu amma in ta ki loga kenan amma abin da aka saba ka faɗe wa man arada la'ama amma kuma duk mai neman nama to la budda an yazba'a wahidan minha dole sai dai ya yanka ɗaya daga cikin wayannan da aka kirga na dabbobin duk mai neman nama su zai yanka duk kwatotin duniyar nan ba su ake yanka ba wa man arada al-bai'a yabi'u shay'an mina kuma ko sayarwa kake so na dabbobi su inda zaka sayar ka biya bukatun ka kai kasuwa kai komai wala takhruj illa laqita qati'an min al-ibli aw qati'an min al-baqri aw al-ghanam ko ba duk inda ka je baraka fita ba sai ka gamu da garke garke na shanu garke garke na tumaki garke garke na raƙuma wai za ta fakkarta amma in ka sa lura kai sa hankalinka kai tunani tistibai a cikin sha'anin karaketai karaketai kirke shi kenan ko wa fil kilabi da karnuka wa ta fil qidadi kai hatta ma kuliyoyi kuliyoyi tajiduha talidu fi sanati marratayn mafi yawan su zaka ga suna haihuwa sau biyu a shekara fi kulli marratin talidu samaniyat samaniyat azali kuma haihuwa ɗaya zaka kare ya haihu ya haifi takwas haihuwa ɗaya kuma sau biyu a shekara wannasu lam yastajiru bi zaliha ko ba za kwatan kare ba ana ta yayyankawa ko dan la garin kuna akwai kwatan kare akwai ne ba wala yabi'uha ba za ga ko da Allah nan cikin mun nan akwai an ware cikin karnuka in za ka sai da karewa sai ka ɓuya ka tafi da akwai ne ko wala tara kafiran min ha abadan bara garken kare ba har abadan garken kare ina wai ka gane me ake so a fitar maka wai albarka kenan inda albarka take nan yawa yake shanu sau ɗaya ke aikuwa da ƙyar ɗaya a shekara kuma kullum yanka su ake yi kuma duk jejin da ka shiga sai kaga sun cika jejin kare kuma sau biyu a shekara haihuwa kuma duk haihuwa takwas har sama ma ko ba za ka ga kwatan kare ba ba za ka ga garken kare ba wa'annan yawan yanka su da haihuwansu ɗaya kaɗan kaɗan kenan a shekara bai hana a gansu a cike ba saboda albarka nan kuma yawan haihuwansu da haihuwansu dabulin a shekara da rashin yayyanka su bai sa aka rika ganin garke garke su ba wannan shi yake guda ma albarka a fili take ita laula ita khamsatan min al-kilabi da za ka haɗu da kare har guda biyar a haɗe hella kulta hada kathirun min al-kitabi da kaje kilabi aka ce kai yau kam na haɗu da kare ba karnuka ba fiya biyar kawai ba sai ka ba da labari saboda ba a saba gani ba wa tajidu mi'atan mi'ata bakaratin amma za ka gamu da shanu ɗari garke shanu kwaya ɗari za ka gamu da su wa tajidu mi'atan min al-ganam ka gamu da ɗari na garken tumaki laula annal barakata da ba don ita albarka nazalat fil al'ani ta sauka cikin wannan dabbobi na gida ba ma kana hala da haka bai faru ba falihaza saboda haka ne hadal munafiqu aka salla tabaraka wa ta'ala shi wannan munafiki da ya gane ta nan albarkar take sai ya akasci ubangiji ya zama abinda Allah yake so shi kuma ba shi zai yi ba Allah shi abinda yake so albarka ta cika duniya shi kuma ya lalata albarkar da Allah ya sauko da ita ne haitu shagala bi hilakil harfi ta inda ya shagaltu da halaka amfanin gona wal an'ami da kuma dabbobi din wa idan qila lahu taqilla akhadha izza idan an ce ji tsoron Allah sai girman kai ya jashi hadha gayatun fil kitab wannan shi ne makura a girman kai a gaya ma gaskiya sai ka ji girman kai ba za ka karɓa ba to wannan shi ne makura a girman kai man kila da huttaqillaha duk wanda aka gaya ji tsoron Allah wane walam ya tawaba bai kankan da kansa ba ya dubi girman Allah to ko huwa mutakabbir wannan shi yake cewa mai girman kai fali hada saboda haka ne kila li umara aka ce wa sayyidina umar ittaqillah ya umar ka ji tsoron Allah fa afara haddahu radiyallahu anhu ala rabbi sai fadi ka sai na goga kuncinsa a turbaya da wazu alillahi saboda yin ladabi da kankan da kai ga halarar Allah da aka je ji tsoron sa aka ce ji tsoron sa saboda haka za mu tsaya nan lokacin tashi yayi sai kuma gobe insha Allah tabaraka ta'ala Allah ubangiji ya samu ga wannan azumi da gobe karshen sa lafiya Allah ya kautar da harshen mu ga yin tuntube na ta hanyar faɗin abin da ba zai yadda da shi ba a wannan tafsiri da musa aka ba barka mu jama'a Allah ka sa duk abin da harshen mu zai faɗa ya zama wanda kai yadda da shi barka mu jama'a sallallahu alaihi wasallam za mu dakata a nan bawa shugaban jami'ar Islam ya yi mana tabarruki a wannan matsalolin albarka insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi